أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwar Buba Shango nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi a cikin littafin na kitabu tauhid littafin babban malami al-allama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala da muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin lahadi daren litinin wanda ya daidai da tara ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1447 hakan ya yi daidai da uku ga watan takwas na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun karanta babin da mala yake ma yake mai lakabi da babu ma ja'a fi munkiri al-qabr mai inkarin kaddara ko wanda bai yi da kaddara ba mun je da mala ya kawo hadisai masu tsoratarwa game da abin da ya shafi kaddara hadisin da muka karanta wanda ya kamata kowa ya sanya a zuciyarsa ya aiki da shi hadisin abdullahi dan umar manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam da a ce mutum zai ciyar da kamar dutsen hudu na zinariya ya ciyar fi sabilillah to Allah ba zai karba ba matukar bai da kaddara kaga a ce dukkan aikin ibada suna da alakar karbuwa a gun Allah sanadiyar cikakken imani da dukkan bangarorin da imani magana a kansa al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akir wa an tumina bil khadar khairiha wa shari'a wanda har malamai suke cewa duk wata shahada mata alfarma kamar a ce mutum ya mutu ne juma'a ko mace ta mutu a naƙuda ko ruwa ya cinye mutum ya mutu ko wuta to duk wannan ƙaddara ko ciwon ciki to suna ɗanfarwa ne akan imani ana fahimta to mun kammala wannan babi yau za mu shiga cikin babi wanda yake magana ma ji aiki al-musawiri masu hoto ko masu zana katun-katun haka abubuwan da suke kama da abubuwa da masu rai to wannan shine abin da malam zai magana kuma yau mun zo na samu babban malami na wanda shine ja musallan magari wanda cikin jawabansa na tawali'u wai an ji wani ya ja sallah ni na san ba wani bane malami to Allah ta'ala ya ƙara lafiya ya ƙara jagoranci ya ƙara wa rayuwa albarka shi ne malam hashim abubakar bulari allah ta'ala ya ƙara wa zuriya albarka malam yake cewa babi zai magana game da almusawiri malamai suke cewa hoto a shari'a iya da mataki guda akwai hoto kaɗa'an wanda haramun ne akwai hoto da makaruhi ne shari'a ta kyamace shi amma kyamatar ba ta kai na farko ba akwai hoton da yake hoton da kuma mubahi ne an halatar a yi bisa larura malamai suke cewa kamar abubuwan da suka shafi id card haka ko passport na harkar abubuwa ne na rayuwa to wannan mubah ya halatta sanadiyar larurar rayuwar ta ce dole sai an yi da shi za ka yi id card za ka yi voters card za ka yi wane ne duk sai da hoto a jiki to wannan sun ce shari'a ta halattar da shi bisa larura ad-darura tuqaddaru bi qadariha hoto na biyu wanda yake amsa sunan makruhi shine hoton da za a yi illajin dinsa a zuwa aji haka kawai ga kanan a wajen bautar ƙasa ga kanan ka ga office ga yanan ka yi ritaya duk a makala a cikin falo haka a zagaya ko hoton aurenka ko birthday ɗinka da sauransu duk wannan malamai sun ce an kyamaci wannan ba daidai ba ne har ma an ce mala'iku ba sa shiga irin wannan gida matukar za a ajiye hoto kawai ba shi da amfani hoton da kada'an haramun ne shine hoto mai nuna sura kamar a yi mutum mutumin mutum ba hoto ba ne sassaƙawa aka yi a girke shi ɗin nan kamar irin abubuwan da ake aka a bakin titina za a yi mutum kamar zai yi magana to wannan malamai sun ce kada'an wannan haramun ne ba shi da wani hukunci ba haramci kuma wannan ko da za ka ƙera wata dabba ne a suranta dabba kamar za ta yi magana ko za ta yi aiki irin na dabbar da aka yi kalanta a zuwa ajiye don ado ko don wani abu daban ko don nishadi wannan duka iya cikin layin haramci shari'a ba ta da wannan ba saboda ka hoto suna da wannan matakin amma yanzu da yawa a gidaje da sun cika da hotuna ko maganar gaskiya shine kamar yadda zamu ji a cikin karatu mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake da hotuna ba matukar hotuna ba na larura ba matukar hotuna ba na larura ba ana fahimta malai ce an abi huraira daga sahabi abdurrahman bin sakam abi huraira Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce qala allah ta'ala kuma shi ma ma'aikin Allah ya ce Allah ta'ala ya ce wannan shine suke cewa hadisul qudus wanda hadisi ne amma Allah ne magana ana fahimta Allah ta'ala yake cewa wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi ay la ahada azlam ba ɗaya da yafi zalunci cikin mutane kamar mutumin da ya tafi zai yi halitta kamar halitta ta inji Allah yakhluqu ka khalqi ya tsara wata halitta kamar yadda nake halitta falyakluqu durra aw liyakluqu habba ya ce in gaske ne halittar suke so su yi to gama abin da bai kai halittar ɗan adam ba su halicci ƙwaya mana ta shinkafa ko ƙwaya ta alkama a yi tafi ganganta a yi idan har mutum kullum tsarin sai mutum mutumin mutum ko na rago ko na doki ko na raƙumi to sai allah ta'ala yake ba su ƙalubale cewa su halicci ƙwaya irin ta alkama ko ta shinkafa inda za su yi haka ne auliya kuluku sha'ira ko su halici sha'ir shi ma dai nau'in kwaya ne kamar alkama da shinkafa da sauransu akhara jawo wannan hadisin ya cikin bukhari da muslim ka ganin kamar Allah kalubalantar masu irin wani aiki iya nuna musu gajiyawarsu da gazawarsu ko karambaninsu ko yin abin da ya fi ƙarfinsu ana fahimta yasa duk irin wannan iya da alaƙa da tauhidi ne kai tsaye duk aiki irin aikin Allah a bar masa kayansa aikin da ya da za mu yi za mu iya ta wannan ya halattar mana mu amma duk abin da ya shafi halitta ta wannan Allah kaɗai shi ne ɗau nauyin yin halitta da kula da halitta Allahu ladhi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum Allah ta'ala shi ne ya halice ku ya muku arziki sannan ya raya ku sannan ya kashe ku yudabbirul amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah shi ne mai jujjuya al'amura daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan Allah shi ne mai tafsil rarrabawan abu a raba wannan da wannan a ce wane haramun ne a auruwanci wacce haramun ne ta auruwa ne wane ya ci gadon wane wane ba zai ci gadon wane ba abu kaza halal ne abu kaza haram ne wannan aikin Allah ne ana fahimta yasa wata ayar yake cewa Allahu allazi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah ne ya halice ku daga rauni duk dan adam lokacin da aka haife shi karewa rauni ya kare ki ba abin da zai yi wa kansa iya cikin tsumman goyo da wani abu zai fado dakin ya halaka shi ba zai iya ko kuka ba zai iya yi ba domin tsaba rage rauni kowa da wannan haka ya taso kala kumin da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa sannan bayan wancan raunin na farko kuma sai ƙarfi ya zo ɗan adam ya taso ya fara tashi har ya kai gani ya ƙarfinsa har ma yana buga ƙafa a ƙasa ce ba wanda ya isa amma kuma jiya shi ne a zanen goyo ba wanda komai sai an masa an fahimci wannan sannan bayan ƙarfin ya zo inda allah ya yi ja kwana za a komo gidan jiya sun maji alamin ba'adi kuwatin da'afan wa shaiba ya ce bayan kuma ƙarfin da ya zo a tsakiyar rayuwa ƙarshen rayuwa kuma rauni zai sake dawo bayan ya dawo kuma da furfura ma zai dawo an fahimta ya dawo da furfura baba haka Allah ya faɗa da'afan wa shayba tun mutum iya tafiya gab gab gab yayi gudu yayi jogin yayi waye to wata rahe fara ta nufi jiki na ciwo yi ba to lokutan sun fara kuncewa kenan ni fa jiki na wallahi kamar an mun duka wata rana ya ce kai yau na tashi da kyar tashi ba to ana nan ana nan wata ran sai ga iya yawo da sadaku ana nan ana nan in dai kwana iya tafiya wata rana sai an rike mai abu zai hau sai an rike abu zai sauka wata ran sai an taimake shi wajen shiga gida ko fita wata ran ɗaki ma sai an taimake shi ya shiga ya fita kai wata ran ma ba zai ma fito daga ɗaki ba wannan fushi ne da hada kuma lafiyar ka kalau hakan sai ta faru ba kuma hakan ba jinya ba ne ya sa ma'aikin Allah ke cewa jinya biyu ba su da magani da tsufa da mutuwa ba su da magani ba yanda za a yi kace in Allah ya raya ka ba za ka tsufa ba zai yi haka nan ba yanda za a yi inda Allah ya busa ma nan fayi kace ba za ka mutu ba zai yi ba ba zai yi ba wannan hatman maqdiyya inda Allah ya ja rayuwarka ya ka tsufa abinda ka fi karfin sai fi karfin ka abinda da ko kallo bai ishe ka ba yanzu kuma sai baka tsoro da ka ci wannan ka sha wannan ka ci wannan ka sha wannan to kana haura hamsin kana dusa sittin sai likita ya dinga baka shawara to a rage cin janna ma wannan man wannan man mai mai kwanan a rage siga a rage gishiri a rage to nan gaba can ma sai an ce gare ne ci gaba ɗaya kai kuma ka ce sai ka rayu to ne ita ce duniyar yasa ita kadai ma wa'azi ce ita kadai ma ka kalli jarirai ka kalli matasa ka kalli tsofaffi wannan kadai ya ishi mai hankali wa'azi a rayuwar jariri gashi nan dan adam ne Allah ya halicce shi amma ba abin da zai iya wa kansa duk abin da ke damu sa ba zai iya bude baki ci ga abin da ke damu sa sai ya dau lokaci mai tsawo a wannan yanayi sannan ya fara rayuwar ta fara rayuwar ta fara har yaje kuma shi zai bada umarni shi zai ce ayi shi zai ce kar ayi shi zai ce kaza shi zai ce kaza Allah ya mana wannan ne kamar da malamai suke faɗa bai yi mu kamar dabbobi ba a haifi mutum yau ya tashi yau ya fita a guje a yau Allah ya mana tsarin wannan bin na na na tadarruj din nan saboda me sai malamai suka ce saboda in ka girma ka tausayawa na kasa ai kayi irin wannan rai yasa manzon Allah ke cewa laysa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham saghirana wanda bai tausayi na kasa da shi baya cikin mu ji manzon Allah wanda bai girmama na sama da shi baya ciki in ka tuna baya rayuwar da kai kuma abu na biyu zai ƙara sawa ka gane lalle mahaifa ba karamin ɗauyi ne suke da kai ba yasa wani malami ke cewa duk wanda bai haihu ba to ba zai ƙara tabbatar da biyayyar iyaye gare shi duk abin da za a karanta mu abi iyaye a musu biyayya a musu da'a a taimake su wallahi in ba ka haihu ba da sauran karatu ba ka rushe ba ka ga yadda yaro haka kawai zai hana ka bacci haka kawai ka sha wahala kawun kana ta gajan gajan kawai ka zo baccin da ya hana ka baccin dare bayan da za ka ya dinga kuka ya kwana iya kuka kuma idan asuba ta yi kama bacci kai kuma za ka tashi ba abun ka da ke shi bayan da za ka yi to sai ka tana kai ma fa kai wa iyayen ka wannan ko ka zo za ka fita ya ɗauko wani abu na maiko maiko zo ya dambala ma kuma ka yi dariya ka yi murmushi ka cire ka wani ka fita in ba ɗa ba wa zai ma wannan karkatu har ma daɗi za ka ji ko ka ɗauke shi ya maka shi ko ya ma a mai ku tambayi iyaye mata da suke ba wannan to hakan zai sa ka tuna kai ma ba amma wannan ba kai ma amma wannan ya sa ka dinga kulawa da mahaifinka ko da ba sa da rai kamar da mun sha faɗa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani bawan Allah ya tambaye shi haƙƙin mahaifansa sun mutu gaba ɗaya ba sa ba sa duniya sai yake cewa haƙƙin su haƙƙi na ya sa haƙƙin su ya sauka a kaina duk da ba sa nan sai ce a'a ai duk da ba sa nan ko da ba ɗaya daga cikin su a raye to akwai haƙoƙi wanda suna wuyanka ka dinga musu istighfari ka ce Allah wannan istighfarin na mahaifana ne sannan ka dinga musu addu'a rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ka dinga wannan ba adadi na uku yace duk alƙawarin da ka san mahaifanka sun yi Allah bai ba su ikon cikawa ba ka tashi ka rayu ka cika wannan alƙawari abu na gaba yace abokansu ka girmama su ƙawayen iyaye mata a girmama su sannan ya ce zumuncin da suke karka bar shi yake ka san mahaifinka iya zumunci da unguwar suwa ne da gidan suwa ne da ƙauyewa ne to kai ma ka kwatanta iyayen da za ka yi to wannan ko da mahaifa ba su da rai to wannan haƙoƙin suna nan akan ɗa inda iya so ya gama lafiya an fahimci wannan to Allah ya sa mun taso ta wannan tsarin rauni rauni rauni in ka girma sai ka tuno mahaifanka sun ma wannan hidimar sai ka ƙara azuma ka ƙara himma wajen kyautata musu ana fahimtar wannan to wannan shine abin da mali yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har masu halitta da gaske za su yi halittar to su je su halicci ƙwayar shinkafa ko sha'ir ko ko alkama a fara gani tukun kafin su halicci abu mai rai wala huma an Aisha daga Bukhari da Muslim ruwayan nan na Aisha Allah ya kare da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi azaban yawmal qiyama alladhina yudahiquna bi khalqillah mafiya shan azaba cikin mutane a lahira a ranar alkiyama sune waɗanda suke kamanta halittar Allah yudahiquna ay yushabiuna an fahimta masu kokarin su kamanta irin halittar Allah su ma su yi to irin waɗannan suna cikin mutane masu shan azaba ta gaske a ranar alkiyar ya sa sai ku koma irin wancan hotunan da muka faɗa da farko wanda ƙana'an haramun ne a sassaka abu kamar zai yi magana a zo a girki abu kamar ka ce wane ce na am don ado ko don alfahari to wannan ba su halatta ba haramun ne haramun ne haramun ne ko ma'aikin Allah ya ce duk gidan da yake da irin wannan hotuna mala'iku rahama ba sa shiga an bayyanta mala'iku rahama ba sa shiga wata rana manzan Allah suna zaune da na Aisha a ɗaki Allah ya ƙare da ita to da irin wata yar bebi haka tun ta dama can ta irin wasan nan to wannan yar bebin tana ɗaki ɗakin da manzan Allah yake kuma mala'ikar Jibril zai zo da ya zo bai shigo ba mai manzan Allah ya san ya zo bai shigo ba sai ce lafiya sai ke ce a akwai wani mutum mutumi a cikin ɗakin nan sai a fudda shi zai shigo domin haramun ne mu shiga ɗakin da yake da irin wannan abu manzo Allah ya sa na Aisha ta ɗauke wannan abin ta je ta kai shi wajen je ba sanin mala'ika yi gidan manzon Allah ne ɗakin sa ne matarsa ce amma akan ta faru mala'ika ya doge bai shiga ba kuma ɗakunan nan namu a galabiya na muke mutuwa ko ba ka bane a galabiya na muke mutuwa kuma duk lokacin da zaka mutu ana buƙatar mala'iku rahama su zo ba in dai da wannan hotunan ba za su yi gowa ba za su yi gowa saurika sai mu kiyaye makomar kullum ita ce abin dubawa ba rayuwar ba mene ne ma abin ka aji hutu kana can kana can kana can duk wani ɓata lokaci ne in tarihi kake so ka bari mai kyau ka rubuta wani abu ka rubuta littafi ka rubuta makala ka yi sadakatul jariya ka bar wani abu wanda ko ba ka nan zai ke gudana irin su ake son a bari yayi amma ka cika daki da hotuna mai za su yi ba abin da za su yi in ma ka tafi kamar yara da bacin ana ana daga ai ga dadi shikenan ya dafi kenan amma ka bar wani abu da zai dinga kai ma lada kabarin ka ya fi wannan hotuna ya fi su ka yi rubutu ka aji ka samu wani abu wanda ko ka tafi zai amfanar da na bayanka wannan shine abin da ake so a bari an fahimci wannan Allah ya ba mu ikon amma da yake cewa walahuma an ibn Abbas daga dai Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda da su sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu musawwirun fi nar dukkan mai irin wancan hotuna mai sassaka abu mai rai kamar zai yi magana to irinsu yawansu manzala ce suna wuta kaga hi ba sana'a bace ba kenan me sana'ar da wanda ya sa aka masa da wanda ya girka duk manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce suna huta kullu musawwirin finna yaj'alu lahu bi kulli sura sawwaraha nafsun yu'azzibu biha fi jahannam duk abin da ya tsara ya sassaka ya kamanta halittar Allah yayi to kowace daya sai a masa azaba a wutar jahannama sanadiyar ta kowace daya ko miliyan yayi a rayuwarsa to kowace daya akwai kalan azabarta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala huma anhu marfu'an daga ce Bukhari da Muslim dai hadisi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sawwara sura fi duniya duk wanda ya irin wancan sura a sassaka abu mai kama da abu mai rai a sassaka shi to kallafa Allah ta'ala zai tilasta masa an yin fika fi ruhu yau malkiyama a ce ka busa masa rai duk abin da ka sauwara kamar mai rai ka sassaka kai duk abin da ka yi to ka sani cewa a ranar lahira sai Allah ya ce ka busa masa rai na kallafawa kuma dole a tirsa saka kai wannan an yan faka fihin ruh yawmal qiyama kuma wa laysa binafiki ni ba zai iya busa ran ba ba mai busa rai bane amma za a tilasta a ce sai yayi shi ma wata nau'in azaba ne daga cikin azabobin da za yi wa irin waɗancan mutane wali muslim an abil hayyaj qala qala li ali Aliyu ɗan Abi Ɗalib Allah ya ƙara yadda da shi yake faɗa wa Abi Abil Hayyaj yake cewa ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi rasulullah yace kana so na ma aika irin aikar da manzon Allah ni ma yi kana so na aika ko na baka wani aiki da ni ma ma'aikin Allah ya ban irin wannan aikin a rayuwata yace Allah tada asura illa damastaha yake cewa duk inda ka ga hoto in dai kana da iko to ka shafe shi a bayan ƙasa karka bar shi an fahimci wannan wala kabran musharrifan illa sawaitahu yace duk inda ka ga an gina kabari an daga shi an mai ado to nan ma manzon Allah ya wasa na Ali wasu ya cewa ya daidaita kabarin wannan abu guda biyu akwai wayar ma da ta zo na uku yace duk inda ka ga abu yayi cross to karaba shi an fahimci wannan wannan wasiya ce ta manzon Allah zuwa ga sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ma sayyidina Ali wa wani dalibin sa wannan wasiya kuma kullun lokaci bayan lokaci ga malam ana ta faɗa abun wa'azi da yawa an ka je makabartan nan tamu wallahi za a ga abubuwan da kamar ba ilimi a cikin su a adanta kabari a sa mai wani tayil wani interlock wani fenti wani sayin board duk wannan ya saba shari'ar musulunci abu biyu shari'a ta yadda ya zama shaidar gane mamacinka shine ka dasa bishiya ya halatta ko ka samu wani dutse da ba zai narke da wuri ba ka kafa shi kusa da kabarin da kake so ka gane shi wannan abu biyu ko su suka halatta amma duk wani abu bayan wannan wallahi iya iya komawa zuwa ga yahudanci ko nasaranci an bai janna da kyau wannan shine ka'idar abin da yake ciki wani kabarin ma ga an sama faranni wani an yi ta rubuce rubuce an sa wani katon allo kuma an rubuta august ko ba ka yi rubuta man ko july ko june ko january kuma duk sunan gumaka ne an zo an kattaba ma sunan gunki a kusa da kai kuma kawo mutu kana sa rahmar Allah ina hikima cikin wannan wannan yana cikin abin da kowa daga cikin wallahi ya rubuta wasiya ya bari kafin ya mutu duk abin da ya shafi irin wannan ka rubuta ka ce ko an yi kai ba da yardar ka ba amma tsari irin na sunna amma sutura da binnewa da kabari irin na sunna wannan in kai wannan ka cire dukkan wata damuwa da gare ka amma in ka bari ake ma irin wannan abubuwan wallahi tallahi akwai kalubale ba gata bane ba gata bane mamaci ba abin da yake bukata bayan ya mutu illa addu'a duk wani ado kabarin ka ko da zinare za a yi shi matukar kaje wa Allah ba daidai ba abin da zai amfani ka ci ba abin da zai maka waɗanda ba mu ba su mutu ba ku gani da abin da ake binne su wani da dukiya wani da da motarsa wani da kaza da kaza duk a hada abin ne me za su yi masa ba abin da za su yi masa rai in ya mutu ko abin da yake bukata nema masa gafara gun malicinsa ya samu aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu sai ya ce istaghfiru li akiku abin da yake faɗa kenan ku tsaya ku nema wa dan uwanku gafara ba fa innahu al'ana yus'al yanzu nan za a fara mai tambaya ku tsaya ku nema masa gafara Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu wannan yafi amma wannan gine-ginen da wannan ada-ada duk yafi wannan so da ga abin da sai na abin kici manzon Allah ya mai wasiya duk inda ya kabari da wannan adan ko an agace ko yayi tudu to ya sassake shi ya mai da shi flat haka ake so amma yanzu in ka je wani buwa a kabbara a kabbara a dinga sa ƙasa ana haka ba daidai ba ne inda malamai suka ce ya halatta a sa ƙasa sai dai in kun ƙasar da ba ta da ƙarfi kamar tana da rauni sosai in aka bar sifilar zai iya rubzawa to anan sun ba da dama a ɗan ɗaga shi domin kan ruwa ya shiga amma gun da suke da ƙasa mai tauri ko taɓo-taɓo ko irin birji-birjin nan wanda ruwa ba zai narka shi da wuri ba to ba a da buƙatar wani a daga kabari ba ba ba buƙata yasa sai na aliyu duk inda ya kabari ya ya wuce ɗari ɗaya to goge shi yake sai ya bashi bakin haka shi kenan sai goge in ya ga hoto ya goge shi in ya ga abu yayi koros ya raba shi haka ma'aikin Allah ya faɗa masa sallallahu alaihi wasallam an bayyana da kyau saboda ka sai a fara rubuta wasu ya dama Anas dan Malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da imani da Allah da ranar alkiyama to kare yi kwana uku ba tare da ya rubuta wasiya ya ajiya karkashin fulasa domin wannan ran aro ne wallahi aro ne ka rubuta kullum ka dinga bitar wa wasiyar ka abu kazan nan ba nawa bane musamman abin da ba naka ba musamman abin da ba naka ba ko abin da haɗaka ne kai da wani a kansa ka dinga bayani har ma ya fi ka dinga rubuta naka a hannun mutane ka tabbatar duk abin da ba naka ba ka rubuta ba naka ba in haɗaka ce to da ni da wani da wani ne a kansa an fahimci wannan da kyau to wannan iya cikin abin da ya zama wajibin mu duk kwana uku kana wannan bitar idan Allah ya sa ka tafi ya ka ɗauko a gani a rubuce to shikenan ko ƴaƴanka ba su bayar ba kai ka fita amma kai shiru kai gum ka mutu saka ce nasu ne shikenan ba su da laifi ba su da laifi kuma su yayin da ne yanzu gashi nan bashin ma bashin ma a rubuce ma bai bai su ba a rubuce ma wallahi ba ma aiki ga malami ne daurawa Allah ya kara masa lafiya wata ne yake ba mu labari cewa a Kano wani bawan Allah ya mutu to irin mutuwar nan ce ta fuja mutuwar da ba jinya haka kawai Allah ya ka mutuwa lokaci ne to iya da wani aminin sa wanda suke harkar kasuwa da shi aminin sa ne ya'yansa ma sun san aminin takar wannan da babansu to dab da mutuwarsa ya karbi wani kudi haka ya siyo wani kaya kudin sun kai wajen miliyan 20 haka da wani abu ba a yi rubutu ba zuwan amana irin ta an kawo kayan ba a yi bayanin zai tura masa kudinsa bai mutu da aka je irin rabon gadon na na fari fari kafin a sai da manyan dukiyoyi sai shi wannan bawan Allah ya samu alƙali da zai raba gare shi to malam ka tambayi wannan yaran ni menene matsayi na abun mahaifinsu yanzu faɗa ka ce to akwai kuɗi na abun sai faɗi miliyoyin ya ce in sun yadda su ware wannan kuɗin su man kayana in kuma sun musa ka iyali su ni ba zan shirya da su wannan alkali ya ce to wane wane kun san shi ya suka ce wala mun san shi mala ai aminin babanmu ne babanmu ba mu da amini ba ki da amini kamar sa sai ya ce to ya ce min iya bin mahaifinku miliyan kaza ranar kaza an kawo mai kaya da wannan kuɗin amma ba su warware bai mutu saboda kafin a raba wannan gado ku cire mai kudin su ku shi suka ce wallahi su ba san magana wallahi mala amini daura da ransa iya da shi ne ke ba mu wannan rabo suka ce wallahi su ba san wannan magana ba za su biya to a lokacin akwai karamin yaro da aka je da shi dan mamacin shine karami da aka gama suka ce ba sai da ba sai da dama ya ce in ba ku yi da ba shi kenan sai yaron ya ce daga hannu ya ce algata mala ni na yadda a rabona a ɗauka biya ya ce a rabon kafa idan an fidda wannan kudin saura kaza ya rage ya ce wala ya yadda a ɗauka a nawa a biya wannan bashi na yadda kuma shi ne ƙaraminsu a lokacin akwai wani wanda ya zo gun alƙalin shi ma wani mai kuɗi ne wani uzurinsa ya kawo shi ga alƙalin sai yake cewa akar makalawa akwai damar a sa baki a wannan shari'ar sai ce eh kotu ta baka damar sai ce to wannan yaron da ya wannan sacrifice din ya ce ni a kudina na bashi miliyan ɗari ya ce alkali kawo takardar kudu kar ma nima kafin da je gida da mutu sai ya rubuta da sa hannunsa da kuma ya ce a dukiya ta ko da ban bayar ba na mutu wannan yara ba shi miliyan ɗari a nan kano aka yi wannan case to yanzu akan irin wannan yayin zaka karta zaka ta zaka zaka bata lokaci wajen tare dukiya ka ki alheri ka ki ciyarwa ka ki- ka ki taimako ka ki zumunci ka mutu ma ba su biya duk farayuwar haka ta yasa Allah ta'ala da kansa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad kowace rai ta tsaya ta ga me tai dan gobenta me kai kai dan karan kanka an ka mutu ka huta ba wani ma ba me kai wani abu ka bari wanda in ka mutu zaka sa ran Allah zai mara ma a kansa wani abin da ya kamata kowa ya sa a gaba kenan ga sadaqatul jariya ne ga ilmun yuntafa'u bihi na ga waljun salih na ka tarbiyantar da yaro ko ya mutu iya ma addu'a zai dinga zuwa ya same ka ka gina wani abu wanda al'umma za su ke amfano ko ka mutu ladan zai ke zuwa ki samu ka yi rubutu na addini ka yada da'awa ka taimaki da'awa ko ka mutu ladan ba zai tsaya ba zai ke zuwa same ka wannan shine abin da ya kamata kowa ya tani da kai shi amma yawan abubuwan nan na duniya a dinga binta ba waiwaye akwai matsaloli da yawa Allah ya samu dace malai ke cewa a wali muslim yawa ma'aikin Allah ke shiga abinda sai na Ali kai maza eh sai na Ali ke shiga abinda maza Allah ya faɗa masa duk inda ya ga kabari yayi tudu ya goge shi duk inda ya ga hoto ya ya goge hoton ya shafe shi duk inda ya ga cross na mayaraba fihi masail a wannan babi akwai masail al'ula a taghaliz a shadid fil musawiri akwai kaurara magana da tsanantawa akan wanda suka mai da sana'a su ta wannan hotuna a ce kai kai aikinka hoto aikinka sassaƙe-sassaƙen abu mai rai to wannan akwai tsananin kausasa lafazi game da irin wannan aiki a saniya a tambiha alal illa an faɗakar game da illar da ya sa aka hana wa huwa tarkul adam ma Allah shine babu ladabi tsakaninka ga Allah Allah ne yake halitta kai ma kace za ka yi za a kwaikwayi kuma abinda ba za ka iya ba ka wannan babu ladabi ke da kaulihi wa man azlaw mimman zahaba ya khalqu khalqi ba wanda yafi zalunci daga cikin ku face wanda ya tafi akan yayi halitta irin tawa nayi mutun yace shi ma zai mutun mutumi nayi tsuntsu yace shi ma zai yi tsuntsu to ba azzalimin da yafi wannan zalunci as-salisa at-tanbih ala qudratihi wa ajzihim faɗakarwa game da ƙudura ta Allah ƙarfin zartarwan Allah da kuma gajiyawar duk wanda ba Allah ba wanda yake cewa faryakulu qudurra in sun isa da gaske za su yi halittar su je su halicci ƙwayar shinkafa ko alkama ko sha'ir ai zai fi sauki akan halittar mutum zai su halicci wannan ba za su iya ba yasa Allah ke cewa Qur'ani ya suratul waqi'a yace afara'aytum ma taharuthun a antum tazru'unahu am nahnu zari'un yace ku bar labari game da abin da kuke nomawa je ku noma ku binne a masara alkama shinkafa gero dawa wake yace tambayar ku nake ku masu noma ku ne kuke fito da abin daga ƙasa har ya fito ya girma ya abin amfani ko mu ne muke yi ja kai dai bakin ka gaje ka tona rami ka binne duk kimiyyar ka anan ta tsaya baka san me ake a ramin kafin abin ya fito ba baka sani gaibi ne Allah ne koyo wani abin mamaki da za ku kula game da kimiyya irin ta musulunci ta Allah idan ka je za ka watsa iri ka binne da geron ko dawon ko waken ko shinkafar ko alkamar haka za ka watsa su a rami baka shirya su ba amma Allah idan ya tashi fito da su a shirya za su fito ba za su fito kai da kafa ba amma kai lokacin da ka zuba ba shirya ka zuba su ba Allah ne sanyin da ya juya su a ramin ya daidaita su suka fito a layi ɗaya. Akwai mai kimiyya da yake wannan? Abu na biyu, idan an shuka abu a ƙasa ko shuka ta mu ta gargajiya da za ka tsara ka sa ka binne ko shukar inji da zai dandabewa, duk abin da aka shuka ne sai an dandabe shi a yi. Haka ne ko? Da injin da masu kafar don takewa ke. A take abu, to amma ku kula me zai huta wannan takewa wata ciyawa ce fa mai rauni wanda kaza za ta iya cire ta da baki ba amma ita ce ta bunkudo ƙasa ta huda ƙasa bayan an dandabe ta a ƙasa ta huda ta fito yanzu a hankalci za ta yi abu zai yi wani abu mai rauni wanda in ka murje shi ruwa zai baka duk shukar da fito kana murje ta ruwa za ta baka amma ita ta hudo kasa ba ta fito shi yasa Allah a barwa Allah kayan sa wani abu na uku mu shuka mabambanta abubuwa ga sunan abin da muka sani da abin da ba mu sani ba da ma abin da kawai ruwan sama zai ji ya fito mu amfani shi kala-kala wani abinci wani abin marmari wani magani wani kaza wani kaza amma Allah sai ce yus kabi ma'in wahi da ruwa ɗaya nake shayar da su ba za a ci yau ruwan masu masara za a yi ba gobe a yi ruwan masu alkama sati mai zuwa a yi ruwan masu gero a'a duk ruwa ɗaya za a yi kuma kowane amfani ya ji ruwan ya kai inda ake bukata wannan aikin Allah ne aikin Allah ne mu bar wa Allah ikonsa an fahimci wannan sai ma malik ke cewa a a tambih ala qudrati wa ajlihim wanda yake ta halici kwayar alkama ko sha'ir man arabi'a at-tasrihu bi annahum ashaddu nas azaba manzon Allah yayi bayani qarara yace suna cikin mafiya shan azaba a lahira a cikin mutane al-khamisa anna Allah yakluqu bi adadi kulli suratin nafsan yu'adhibu bihal musawwir fi jahannam Allah ta'ala duk abin da ka kaga ka sassaka kamar abu mai rai duk adadin su duk yawan su to sai amma azaba a karkashin kowanne daya gobe alkiyama as-sadisa annahu yaklufu an yunfika fihi ruh za a tilasta masa a ce sai ya busa masa rai kuma ba zai iya ba shi ma wani nau'in azaba ne as-sabi'a al-amru bi damsiha idha wujidat manzan Allah ya umarni ka goge hoto duk inda ka samu dama idan ka gan shi an gane ku to sai ku yi haƙuri wannan musamman ko yan boko dama ko ne masu wannan abubuwa yau karatu ya biyo ta ka dole a yi haƙuri an gane ku ga dai abin da manzan Allah ya faɗa kowa mun karanta mun faɗa mu yawa mutum sai duba ya gani me zai yi zai bi san ransa da tsarinsa ko kuma zai ajiye tsarin sai bi na manzan Allah an bai wannan wannan shine ba man sha a falyomin ومن شاء فليترك بابي نغبا باب ما جاء في كثرة الحلف كثرة الحلف akwai alhilfu akwai alhalafu alhalafu alhalifu rantsuwa ke kamar alƙasamu ne da alƙismu akwai bambanci yawan rantsuwa shi ma abu ne wanda shari'a ba ta so ita ƙa'idar rantsuwa a shari'a sai ta kama dole. Allah ya sanya rantsuwa domin ta zama kariya ko ta zama wani sanadiyar za ka kubuta. Amma ba a sanya rantsuwa haka kawai da abin da ya dace da abin da bai dace ba a dinga rantsarar sai shari'a ba ta yi da wannan ba. Wa kauluhu ta'ala, Allah ta'ala yake faɗa ƙur'ani yake cewa wa hafazu aimanakum ku kiyaye rantsarar zanku ba. Rantsuwa ba abin wasa ba ce. ku kiyaye abin da bai halatta ba a ran sai karkarinsa yasa a wani gun yake cewa la yu'aqidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'aqidukum bima aqadtumul ayman kuma rantsuwa tana da kafara idan ka ce wallahi tallahi zan yi abu kaza ko baka yi ba ko wallahi ba zan yi ba kuma kai فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام Allah ce duk wanda ya ce wallahi zan yi bai yi ba to in iya so ya kubutar da kansa zai ciyar da miskinai abinci guda goma ko ya mutu sutura ko ya yanta baiwa ko yi azumin kwana zalika kafaratu aymanikum idza halaftu wannan shine kafarar rantsuwar ku lokacin da kuke kuma ku ba an bayyana wannan wallahi bazan ƙara zuwa gidansa ba kuma kaje to ɗayan hudun nan yana jiran ka wallahi bazan ƙara masa magana ba misali kuma kai masa magana ɗayan hudun nan iya jiran ka wallahi ba zan zauna da ita ba tunda ta bata min rai na sake ta ba za ta ƙara dawowa ba wallahi kuma ta dawo ɗayan hudun nan ya jiran an fahimci wannan da kyau kuma manzan Allah da kansa yake cewa sallallahu alaihi wasallam zan yi rantsuwa akan ba zan yi abu ba idan na ga yin abun shine alkhairi sai na yi abun kuma ne gaba zan yi rantsuwa zan yi abu in na ga rashin yin sa yafi alkhairi sai na ki kuma ne gaba an bayyana kamar ka ce ni da wani ai wallahi har abada ba ni ba shi kuma ka ji wa'azi akan gaba ka ji hadarin gaba a musulunci ka je ka nemi sulhu da shi ku gaisa ku ci gaba da mu'amala ya fi alkhairi sai ka yi azumi uku ka ce da miskinai goma ko ka musu sutura ko ka yanta baiwa ko ya saki matarsa ɗaya saki ɗaya ransa ya ɓaci ya ce wallahi ba zan dare ita ba ko za a haɗu wallahi ba za ta dawo ba kuma saki ɗaya ne ko biyu a za ce wane to a bar rai bai ɓaci dama wani lokacin haka bai yi ba ka huce mana tunda saki ɗaya ne a dawo sulhu khair ta dawo ta zauna ba wani abu rayuwa ce ta dawo ta zauna to shi ma wannan sai kai wannan kafa an bai wannan amma rantsuwa daga ina ya wallahi daga kasuwa nake daga wallahi daga gida to wannan ba su da wani kafara amma ka ce wallahi zan yi baka yi ba ko wallahi ba zan yi baka yi to ana bin ka wannan an bai wannan yau sai malik yake cewa Allah ya ce wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsaran tsawon ka san inda zaka yi rantsuwa ku duba ko al'amari ne in ya kai ya kawo fa rantsuwa tana fidda kai a gaban shari'a ba a musulunci albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala ma ankara wanda yake inkarin abu ba nawa bane farko idan nayi da awa nawa ne wannan littafin nawa ne to abin da shari'a take bukata na kawo hujja ina receipt abun wa nasiya waye shi da nasiya idan na gagara kawowa wanda ya ce a'a ba nawa bane nasa ne iya inkarin abin da na faɗa shi kuma shari'a za ta ciye rantsi wallahi tallahi ba nasa bane na wani wallahi tallahi ba nasa bane na wani kai sau uku idan ni na gagara kawo hujja da dalili to hikinan shari'a sai ta karɓe littafin ta bashi ba nasa shari'ar musulunci da ke karanta an fahimci wannan haka shari'a ta ce ko misali in an samu li'ani tsakanin mace da namiji mata da miji miji ya ga mace da ciki ya ce ba nasa ba ko ɗan da ta haifa ya yi inkari ba ɗansa ba an fahimta ya za a yi aurore wannan matsalar ita ta ce nasa ne shi ya ce ba nasa ba ne shi a ɗunguma a tafi gun alƙalin musulunci Allah da kansa ya faɗa wa Qur'ani wanda yake cewa wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadin arba'u shahadatin billah innahu lamina sadiqin farko shi wanda yace cikin ba nasa bane ba dan sa bane zai yi rantsuwa guda wallahi tallahi wannan ba nawa bane ya maimaita hudu na biyar ya ce la'antar Allah ta tabbata a kansa in ƙarya yake. Waye dirau an hal azaba, ita ma sai kaga sai Allah ya kira ya rantsuwa da azaba ana. Sai ya ce bayan shi miji ya gama, ya rantsuwa da Allah sau hudu ta biyar ya cika da Allah ya la'ance shi in ƙarya yake bada. Ita ma za a ce to ke ma kama. Ta rantse wallahi tallahi wannan cikin nasa ne ko wannan ɗan nasa ne ta yi sau hudu ta biyar ta ce an ghadiba Allahu alaiha Allah ya fushi da ni in ƙarya nake to shikenan kuma shari'a ta ja layi ba kai ba ita har abada ko kai ka rage namiji ita ta rage mace a duniya ba aure shine li'ani abu na biyu za a yi da ga dai ɗa ta rantse ya rantse ɗan ya za a yi da shi to ɗan ba zai yi gajeren yir ‘ya'yanka ba ko ka mutu ba zai gaje ka amma ɗan nata ne ita in ta mutu zai gaje ta an bayyana wannan wannan shine abin da shari'ar musulunci ta ci game da iyali to kun ga me ya kubutar da uba akan shari'a ta ce eh ba ɗansa ba ne rantsuwa ce rantsuwa ce tunda bai kawo shaida ba kun ga ashe rantsuwa makami ce a shari'anci ba a bar wasa ba ce Allah ya sanya rantsuwa domin ta zama makami ko makari game da wani haƙƙi da kake tare za a danne ma ko za a cuce ka ko wani abin da za a ɗora ma ba naka bane sai shari'a ta ce to ga wani makami na karansa in kuma kai ka san girman Allah ba za ka rasa ya kankare ba an fahimci wannan shi yasa shedan da ya yaudar annabi adam daga cikin dalilan da annabi adam yake faɗa shedan ya zo bayan ya ce masa wannan bishiya an kace zaka dawoma zaka zama mala'ika kaza kaza kaza da karshe cewa qasama huma inni la kuma da nas shedan ya ce ina muku rantsuwa da Allah nasiha nake muku annabi adam ya ce ban taba zaton za a samu wanda zai rantse da Allah akan kare mu taba zato ba yasa ne da abin da iblis faɗa mana cewa nabi yasa hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da once ya ma rantsuwa ka yadda da shi karan farko dai ya ma rantsuwa a musulunci an ce ka yadda sai dai in yayi sabanin rantsuwa ko yayi ƙarya ko ya cuce ta gidan ka jalai amma karan farko wallahi tallahi kaza ne to ka yadda an bai wannan da kyau Allah ya samu dace male ce Allah ya ce wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsaran san an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce alhilfu manfaqatul lisil'ah tamhaqatul lil khasb ko manfa'atul lil sil'a tamhaqatul lil khasb ita ranzuwa shi yasa ma daga cikin wanda Allah manzon Allah ya ce ba zai kalle su ba ranar kiyama akwai albayyaul halab dan kasuwa mai yawan ranzuwa shi mashi da ba ta san wannan wallahi tallahi kaza da sai shi wallahi tallahi in ka sai haka ba ban ci riba ba abin na samu ba wanda ya saka wannan ba wanda ya saka nawa ne kayanka kaza nake siyarwa in kaso ka siya maka so ta biyar amma rantsa rantsa harkar kasuwa to manzo Allah ya ce iya shafi albarkar kasuwa iya shafi albarka iya sa neman ba zai albarka ba an bai mutan nan haka Abu Hurairah ya ce ya ji manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wa an Salman anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وأن سمتاني قدوك Allah ba zai yi magana da su ba a ranar alkiyama sannan Allah ba zai tsarkake su ba sannan suna da azaba mai raɗaɗi a gobe alkiyama la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim na farko sai yake cewa a a shai mitun zane kamar ka ce wannan a wannan a rajulu zani kenan ko kuma almuhsinu zani mutumin da ya yi aure kuma yake zina iya da iyali ko ya taba auren ko iya da iyali yanzu haka amma bai kame mutuncin kansa ba iya zina da matan mutane to iya cikin wanda Allah ba zai yi magana da shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba sannan kuma iya da azaba mai rabi guba alkiya wa ailun mustakbir shi yasa azabar sama da banci shi a shari'ar musulunci jibe shi ake inda an kawo mazinaci da shaidu da tabbacin yayi kuma ya taɓa yin aure ko baya tare da matar hukuncin sa jibe shi amma saurayin da bai taɓa aure ba aka kama shi da zire da shaidu da komai shi kuma bulala ɗari za a yi masa a kai shi gidan kurkuku yin shekara guda an bai jona amma mai aure ko da baya tare da matar inda ya taɓa yin aure to hukuncin sa jefe shi kaga wannan ma iya ƙara fito da darajar aure a cikin musulunci da ƙimar aure a cikin musulunci manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam ke ce na biyu shine ailun mustakbir talaka mai girman kai talaka ne amma sai shege girman kai an bai jona shi ma iya cikin wanda Allah ba zai masa magana ba Allah ba zai tsarkake shi ba iya da azaba mai girma kuma girman kan nan manzon Allah ya biya nisa a hadisi yayi yace ghamdun nas wa batarul haq rena mutane da kin karbar gaskiya shine girman kai kowa kawai kana masa wani kallo kallo ne ba wanda ya isa ra'ayinka shine naka ba wanda ya isa juya ka daga al'amarinka sannan kuma ga girman kai an fahimta ga kin karbar gaskiya kai rena mutane da ƙin karɓar gaskiya ko kayi kuskure an ce ba haka bane ka dage ka ce kai haka ne to wani iya cikin alama ta girman kai Allah ya raba mu da shi kuma girman kai an ce mai shi ba zai shiga aljanna ba matukar kana da girman kai ko da ƙwayar zarra ne mutum ya mutu bai tuwo to ba shi ba aljanna na uku wa rajulun ja'ala Allahu bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi da mutumin da ya sanya Allah kamar wata kadararsa ba zai siyar ba sai yayin rantsuwa ba zai siya ba sai yayin rantsuwa wallahi tallahi ba siyo shi haka ba kuma hakan ya siyo shi din ko wallahi tallahi ni ma an nasi haka in naje kaso ni ma haka zan siyar ya rantse zai siya ya rantse zai siyar kawai haka ya daura yi wasu da kasuwanci to shi ma wannan qad'an wannan hukunci iyakai shi Allah ba zai masa magana ba sannan Allah ba zai tsarkake shi ba sannan kuma iya da azaba bai rade rawahu at-tabarani bi sanadin sahih wa fi sahih an an imran bin husayn littafin bukari daga imran bin husayn radiyallahu anhu qala Allah ya kare da shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace khairu ummati qarni mafi alkhairin al'umman nan tawa so da wanda suka yi zamani tare da ni manzon Allah ya rayu da sahabbai wannan rayuwar da yake shekara 100 nan ta rayuwarsa da sahabbansa to ya fi kowane lokaci alkhairi da duniya khairul quruni qarni mafi alkhairin zamani shine zamanin da na rayuwa ciki a gane ko sumal ladina yalunahu sai wanda ya biyo bayan sa wata shekara 100 ta biyu kenan sumal ladina yalunahu sai wata shekara ta uku sune yake ce musu qurunul mufaddala zamuna mafiya alkhairi mafiya falala qala imran imran bin husain yace fala adri ni ban sani ba a zakara ba'da karnihi marrataini aw thalathan manzon Allah bayan ya ce khairu ummati karni da bayan karnin nasa biyu ya ambata ko uku ya ce wallahi na manta daga karnin sa biyu ya faɗa a baya ko kuma a bayan nasa uku ya faɗa ya ce shi dai la'adari ya manta summa ya ce inna ba'dakum qauman sannan bayan wannan karnin masu albarka sun wuce wa'ansu mutane yashhaduna wala yastashhaduna za su ce sun shaida da su aka yi kuma da su aka yi kaga wannan iya cikin alamatun nubuwa kenan tun kafin abin ya faru manzo Allah ce abin zai faru an fahimta kamar yanzu za a dau mutum haya ya je kare ƙarya da ƙarya da ka bashi wannan ya ce wallahi ya gani ko bai gani ba ko wallahi yana nan aka yi ko baya nan to manzo Allah ce bayan na tafi bayan kun tafi nan gaba wannan rayuwar za ta fi yashhaduna wala yastashhaduna za su sai sun shaida alhali kuma ba san komai kan abin ba an fahimta wa yakununa wala yu'tamun wala wala yu'tamanun za su dinga ha'inci ba za su yi amana ba daga an dora su kan dukiya daga an amince da su za su yi ha'inci duk inda aminci yake ba za su yi ba an fahimta na uku yace wayan duruna wala yufu za su dinga bakanci ba za su cika ba ma'ana za su dinga alƙawura ba sa cika ba ai abu kaza iya faruwa ai kaza ne ai shikin ai daga abu kai kaza abin ya faru ko ba za a yi abin da aka yi alƙawari da shi ba a wai zaharu fihi musamman mazalaci irin waɗannan za a gansu kullum ƙiba ta bayyana gare su da girma da kaza da kaza masu rantsuwa a kan ƙarya masu ha'inci masu in cika alkawari ya ce manzan Allah ya ce za a ga alamunsu ta jikinsu kamar yadda yake faɗa cikin surtul munafiki wa iza ra'aita mutu ujubuka aji samu wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka annahum qushbun musannada za a ga alamar su ma gangunan jikinsu duk inda wahala take a nemi abu da wahala ta hala ba za su yi ba sai ƙarya sai karma karma sai ciku ciku anan suka kware da damfara da 419 su a nan suka maida abincinsu da abincinsu amma a bi gaskiya a bi hanya madaidaiciya ta nema hanya mai kyau a ci hali hari an mari'a ba za su yi ba to maza da irin su za a ga jikinsu ma ya nuna Allah ya tsare kuma aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam kullu lahamin nabata bi sutin fa nawra wala biya dukkan naman da ya tsoro sanadiyar haramun to wuta ce ta dace da wannan naman Allah ta'ala ya tsare mu a za mu karasa daya sai mu sai akan masaili insha Allah wa fihi an ibn mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallama qala abdullahi dan mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas qarni mafi alkhairun mutane sune zamanin da na rayu a cikin su summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum sai wanda suka biyo su sannan sai wanda suka biyo su sun mai jihu ƙaumun sannan waɗansu mutane za su zo tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar su za ta riga rantsuwarsu ma'ana su rantse sun shaida ko ba su shaida ba wa yaminuhu shahadatahu haka nan kuma rantsuwar ta biyo bayan shaida a rantsi a ƙarya a shaidan ƙarya ko a yi ƙarya da rantsuwa kuma a yi shaidan ƙarya manzo Allah ce bayan sahabbai da tabi'ai sun tafi irin wannan zamanin zai wakala ibrahim ibrahim an-nakhai yake cewa kanu yadribuna na ala shahadati wal ahad yace wallahi mu iyayenmu mun taso da malamanmu suna mana bulala akan shaida abu da alƙawari wa nahnu sigha muna ƴan ƙananan yara akan shaida da da da da alƙawari ya ce wallahi muna ƙanana bulala ake mana ba abin wasa ba ne in ba ka shaida ba karka cika shaida an fahimci wannan in ka san ba za ka cika ba karka yi wannan alkawari salaf salih tun suna yara tun suna ƙanana suke bugun su akan wannan domin kasu tasu su girma abin ya zama abin wasa a gare su Allah ta'ala ya samu dace mun zo kun da zama su a matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wannan shine kuma darasinmu na 36 a littafi kuma da alama littafin ya tuho ƙarshe shi ma dan ba zai fi darasi uku nan gaba insha Allah Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ya samu dace da alkhairi Allah ya mana arziki na duniya da lahira Allah ta'ala ya tsare mu daga fadawa sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan mahaifin Allah ka sa da mu da su aljanna ce mu kuma mu ya rabbal alamin Allah ta'ala ka shirya mu da zuriyar mu ya Allah Allah ka ɗora mata barki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya kuma Allah ta'ala ka daɗe mu da lafiya da imani dukkan wanda muka rasa mahaifan mu Allah ta'ala ka ji kansu da rahama Allah ka gafarta musu Allah ka sa rayuwar mu ta amfani su bayan mutuwar su Allah ta'ala ka sanya rahama da jinƙai cikin kaburburan su ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka duk masu bukatu na alkhairi cikin mu Allah ka biya mana duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka mana maganin sa dattawan mu da muke tare da su Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu albarka matasa Allah ya ƙara basira da hazaka cikin dukkan aikin alkhairi ɗalibai Allah ya ƙara ilimi mai albarka Allah ya ƙara basira yan kasuwa Allah ta'ala ya sanya albarka cikin kasuwanci ma'aikata Allah ya ƙara albarka cikin albashi masu kodago Allah ya ƙara musu albarka cikin samun su kuma almajirai Allah ya ƙara mana ƙarfin hadda da cikawa da imani to dukkan mu Allah da Allah ya samu cika da imani Allah ya samu cika da imani muna ƙara addu'a masu neman addu'o'in mu Allah ta'ala ya biya musu nasu da namu akwai dan uwa malam Umar ko rana ita yake ce mun ya zo ƙarshen aikin sa haka ne kofar sa yawa wanda yake zama tare a nan ya koma gida Bauchi ya ce kuma har kuma da Allah ta'ala ya kaddara in abin ana renewal din san Allah ya sa aka yi renewal to zai iya dawo kuma ba a yi na ana sa ran hako to Allah ta'ala ya tabbatar da haka ne dan kullum muna tare da shi gaskiya wajen harkar wannan karatu Allah ya masa albarka akwai yasa da ke ba mu sabon a mata addu'a ba ta da lafiya Allah ta'ala ya kara mata lafiya Allah ya ba ta lafiya mana addu'a ga wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya masa tukuci da aljanna Allah ya ji kama haifansa da namu Allah ya shirya zuriyarsa da tamu Allah ya kara masa albarka cikin samun su bashi tsaro da kariya da mu gaba اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله